أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم كراتم من لتاف بقية المستفيد شرح منية المريد na sayyidi muhammadin arabi a sa'ihi radiyallahu ta'ala anhu muna cikin sharhin bismillah da malam ya fara yi kafin a shiga baitocin munetul muridin muna cikin bayani akan sharhi lafzul jalala bayan ya yi bayani akan harful ba'i da ma'anoninta da sirrin da yake cikinta da kuma ma'anar ism na bismillah muna cikin bayani akan lafazin jalala sunan Allah da yake cikin bismillah na farko shine Allahu to yace wa min al-wujuhi allati min ajliha iktarat da'ifatu dhikra bi hadha al-ithm al-a'zam yana daga fuskoki wanda ad-da'ifatu jama'ar sufaye a rufai masana Allah min ajliha a dalilin ta ne iktarat ta zaɓi الذكر yin zikiri bi hadha al-ism al-a'zam da wannan suna mafi girma shine lafzul jalala Allah sun zaɓi wannan suna ne fiye da waninsa kashiyata domin tsoron idrakil mauti liskar mutuwa lahum gare su su arifai ala wahshatin nafi abu sa ɗimuwan nan ta korewa kada mutuwa ta riske su suna cikin imuwa ta korewa daga halara ta Allah. Wa haza wannan ra'ayi nasu na rikon wannan ismul jalala Allahu ba tare da an dabai da shi da wasu kalmomi ba domin tsoron kar mutuwa ta riske su suna cikin imuwa. To wannan min kamali ma'arifatihim billahi ta'ala yana daga cikar saninsu ga Allah ta'ala wa azimi hayati min jalalihi subhanahu da kuma girman rayuwarsu da suka dan wato miƙa ta ga girman Allah maɗaukakin sarki wa zalika dalilin wannan da annahum domin cewa su la mashhuda lahum siwahu ba wani abin da suke halartowa a zuciyarsu siwahu in ba Allah ba hatta ya har a ce su kore wani Allah ai sai an samu abu ya sannan ake kore shi abinda babu ka kore shi to su a zuciyar tasu la mashhura lahum siwahu ba wani abin halartowa gare su a zuciyar su in ba Allah ba hatta yanfahu ballantana a ce su kore shi babu shi ballantana a kore shi in ta algarabu abin da ake nufi kenan sai ce waraji abuwa ban fito hatil makkiya ka koma wa babi babi na littafin alfituwatul makiyya na ibn al-arabi al-hatimi taral ajaba zaka ga abun mamaki mimma ya ta'allaku bismillah da abun da yake ratayewa da sunan Allah na ismul jalala shine Allah wa fawaidihi da abun da yake ratayewa da fa'idodin wannan suna aljalila fa'idodi madaukakiya asaniya mai haske anan ya gama da sharhin lafazul jalala Allah to sai matsa gaba yace war rahmanir rahimi waɗannan sunaye na ar-rahmani da ar-rahimi na cikin bismillah lafazin bismillah ba bismillahir rahmanir rahimi ba to ma'anar waɗannan sunaye na ar-rahmanir rahimi qala ba'du man sharraha al-asma' al-husna shashin wanda yayi sharhanci sunayen Allah taɗin da sanar nan na asma'ul lahi da husna sunayen Allah kyawawa yana cewa huma su waɗannan sunaye guda biyu ar-rahmanu da ar-rahim mushtaqani min ar-rahmat dukkan su an tsago su ne daga lafazin ar-rahmatu rahma ar-rahmani an samo shi ne daga ar-rahmatu domin ar-rahmatu in ka cire takurin ka mai da shi nu ara ya zama ar-rahmanu ar-rahimu ko in ka cire takuri kai ƙarin ya tsakanin ha'un da mimun ya zama arrahimu ko arrahmatu ka cire takurin sai ka sa ya tsakanin hagun da mimu ya zama arrahim ashe dukkan su mushtaqai ne an tsago su ne daga lafazin arrahmatu wa hiya fi haqqihi subhanahu ita wannan ma'ana ta arrahmatu inda daga ita ne aka tsago sunayen to ita wannan kalma ta arrahmatu fi haqqihi subhanahu fi haƙƙin Allah madaukakin sarki tana zuwa ne a haƙƙin Allah bi ma'ana iradatul in'ami dunyawi wal ukhrawi da ma'anar nufin ni'imta bayi a nan duniya da kuma ni'imta muminai a ranar lahira idan ka ce rahama ai kowa ya sani aka ce rahamar Allah ana nufin ni'imtawar Allah a duniya da kuma ni'imtawarsa a lahira wannan haka ma'anar rahama take a haƙƙin Allah fatakunu sifatu zatin sai ta zamanto sifa ce ta zatin Allah in an ce ana nufin ni'imtawar Allah a duniya da ni'imtawarsa a lahira to tana zamantowa da ma'anar sifa ce ta zatin Allah auko kuma bi ma'ana nafsin in'ami ko kuma tana zuwa da ma'anar asalin ni'imtawa nafsin in'ami dan an ta tana zuwa bi ma'ana iradatul in'ami Allah ya yi nufin ni'imta bayan da duniya da lahira ko kuma nafsin in'ami da ma'anar ainihin ni'imtawar to fa takunu sifatu fi'lin sai ta zama sifa ce ta aiki ba sifatu zati ba in ta zo da ma'anar iradatul in'am to sifatu zatin sifa ce ta zatin Allah in kuma ta zo da ma'anar nafsu ainihin ni'imtawa to fa takunu sifata fi'lin za ta zama sifa ce ta aikin Allah wa amma ma'ana hal haƙiƙi amma ma'anar arrahmatu a haƙiƙa ma'anar lafazin arrahmatu allazi wanda shine arriqatu tausasawa wa tahallu da kuma nuna kauna to wannan fa mustahilu fi haqqihi tabaraka wa ta'ala wannan abun kolewa ne a cikin haƙƙin Allah madaukakin sarki domin idan kace arriqatu tausayi wata hannunu da ƙauna abubuwa ne da suke ta'allaka da zuciya zuciya kuma gaba ce muhudasa ce makaluka ce shi ko Allah ya tsarkaka gabarin faruwa da kuma wata sifa ta makaluki ma'anarta ta haƙiƙa shine lausasawa ko tausasawa da kuma nuna ƙauna shine at-tahannun ba Allah ce wa halanan min ladunna wa zaka wa kana taqiyan kuma a cikin sunan Allah akwai alhannanu ai shine at-tahannunu din kenan at-tahannunu shine nuna kaunan alhannanu kuma mai yawan kauna ga bayinsa to da soyayya da kiyayya da tausayi da jin haushi da mugunta duka wannan sifa ce ta zuciya shi kuwa Allah ya dan haka barin sifa ta makaluki to ainihin ma'anar da ta hakika fa mustahilun abun korewa ne fi haƙihi tabaraka wa ta'ala amma in ta zo da ma'ana ta al'in'am ni'imtawa ko kuma nufin ni'imtawa to wannan majazi ne abun halattawa ne abin gina wa Allah ta'ala wala asara lima wa qali babu shura'ihi huna anan ba a samun wani gurbi ga abin da ya afku ga shashin masu sharhin waɗannan sunaye na ar-rahmanur rahim ka gane abin da ya afku ga shashin masu sharhi ba yi da gurbi huna a nan tunda ana maganar Allah ne min albahasi na yin bahasi akan asalin daga ina aka tsago wannan kalma ta arrahmatu bi anna min sharɗin mushtaki an ya kuna masbukan bil mushtaki minhu cewa bahasin da malamai suka yi musamman malaman luga da balaga suna cewa min shar'il mushtaqi yana daga sharadin abin da aka tsago ar-rahmanur rahim ba a ce an tsago shi su daga ar-rahmatu ba to sune al-mushtaqu anan to yana daga sharadin sa a wajen malaman luga sharadin al-mushtaqi sunan da aka tsago an ya kuna masbuqan ya kasance abin rigaye bil mushtaqi minhu da wanda aka tsago daga gare shi ar-rahmanur rahim sune aka tsago ba daga ar-rahmatu ita kuma arhaman ya ce almushtaq wanda aka tsago suna arhaman da minhu daga gare shi to a wannan gurbi babu asari ga abin da waɗannan malamai suke faɗa. E a sauran sunaye na abu da makalukai to wannan ƙa'ida ko na sharɗin tana aiki. Domin shi Allah shi ne arrahamanu, shi ne arrahimu, ko? To shi kuma bayi da farko, shi ba makaluki ba ne. Ita kuma arrahamatu ka gane ai ana iya jinginawa ɗan adam ko aljani ko mala'ika ce mai tausayi ne kai har ma dabba a ce tana da jin kai shi kuwa Allah sunansa ne ar-rahmanu ar-rahim to ba zai yiwu a ce shi ar-rahmatu ta riga ar-rahmanu da ar-rahim kamar yadda suka sharɗanta dole ne al-mushtaqu abin tsagowa shine ar-rahmanu rahim ko an ya kuna ya kasance masbuqan an rigaye shi abin rigaye bil mushtaqi minhu da abin tsagowa da gare shi ne arrahmatu anan wannan asarin baya aiki wa asma'ullahi ta'ala domin sunayen Allah ta'ala irin su arrahmanur rahim din qadimatun madawwama ne da daddu ne tun fil azal da Allah alfazul asma domin lafazun sunaye hadisatun falalu ne kal'an yanke lafazin sunaye hadisa fararru ne kada a yanke lafazin amma ainihin da sunan Allah shi kadimi ne ba yi da farko qala hu mala ya faɗa fi sharhin majmu cikin sharhin majmu asma'illahi al-husna thumma qala sannan ya sake cewa wa qalba sadina zalika mun riga mun shimfida zance ko mun shimfida wannan zance fi hawashi al-jawhara cikin hashiyar littafin aljauharar wa ma'anar ismailul karimaini shehu sayyidi muhammad arabi asai ya ce ma'anar waɗannan sunaye guda biyu masu girma arrahmanu da arrahim ma'anar su wahidun ɗaya ne inda muhaƙiƙin a wajen malamai muhaƙiƙai arifai suka ce duk ba wani bambanci tsakanin arrahmanu da arrahim duk ma'anar su wahidun guda ɗaya ne illa annar rahman sai da suka ce ma'anar ar-rahman kasun bihi tabaraka wa ta'ala ya keɓanci Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai Allah ya keɓanta da shi baya ba da alan wannan sunan ga wani ina fata an gane fa huwa khasul lafazi to Allah shi ne ya keɓanta da wannan lafazin duk inda aka ce ar-rahman to Allah kawai ake nufi wala yajuzu an yi samma bihi a hadin gairun lahi ta'ala baya halatta a ambaci wani da wannan sunan in ba Allah ta'ala ba ar-rahmanu bai halatta a gaya wa wani rahmanu ba ina fata an gane domin amul ma'ana wannan suna mai gamewar ma'ana ne min haisu ta bangaren da innahu shi wannan suna ya shimilu jami'al mawjudat ko dai na yi ƙasa ne yawa innahu yashmilu jami'al mawjudat yana iya kunsar baki ɗayan al-mawjudat ababan samarwa ba za a ambaci wani da wannan suna ba ba tare da wani ba saboda haka sai a bar wa Allah shi kadai warrahimu amma sunan arrahimu amun mai ganewa ne ga kowa da kowa min haishtul ishtiraki fi tasmiya amma ta bangaren yin tarayya cikin sunan amma kuma kansu mai keɓanta ne ga Ubangiji min ɗariƙil ma'ana ta ɓangaren ma'ana ta haƙiƙa. Da annahu dalili da ya zama ana ishtiraki cikin ambato ana iya gaya wa wani wanda ba Allah ba da shi ma mai jin kai ne ko mai tausayi ne. Ko? Da annahu domin asalin ma'anar lafazin yarju yana komawa ilal lutufi zuwa ga lausasawa wa tautiki da kuma datarwa. انتهى انظر الإرشاد كدوب لتافه الإرشاد وزاده بيانا وإيضاحا الشيخ زروق رضي الله عنه شيخ أحمد زروق رضي الله عنه زاده يا قال ونن شره بيانا قال بياني وإيضاحا لكما بيناوا حيث قال يا إن يفعل في شره الوغليسية في شره ونلتاف الوغليسية يتي الرحمن اسم من أسمائه تعالى suna ne daga cikin sunayen Allah ta'ala, muƙutabdun abun hukuntawa ne, ko ko kuma muqtabin mai hukuntawa ne shi sunan bi idadil khalqi ga samar da halitta falizalika yace domin haka ne la ya tasamma bihi ghairul haqqi ta'ala wani Allah ta'ala baya ambatan kansa da wannan suna an kace la ya tasamma in kuma kace la yu tasamma bihi ghairul haqqi ta'ala ba a ambatan wani Allah ta'ala bihi da wannan sunan na ar-rahman eh shi yasa ba gurare da dama Allah ya ce udullah a wudur rahman ko ka kira Allah ko ka kira ar-rahman ayyan ma tad'u fa lahu al-asma'ul husna wani ku kuma ya ce wa idza qila lahum sujudu lirrahman qalu wa man rahman ko wani ku kuma ya ce ar-rahman fas'al bihi kabira duka wannan ana nufin Allah ne Allah baya bada alan wannan suna ga wani la yutasamma bihi ahadun ghairu Allah ta'ala ba a ambatan wani Allah ta'ala da wannan suna na ar-rahman ina fata an gane wa man tasamma bihi duk wanda ya kuskura ya ya ya ambaci kansa da wannan suna to halaka ya halaka tun a duniya zai ga fara gamuwa da jaza'i ya je lahira kuma Allah ya kona shi warrahimu amma shi sunan Allah arrahimu muqtadin abun hukuntawa ne ko mai hukuntawa ne li imdadil khalqi ga yiwa halitta madadi bi qiwami wujudihim da abun da zai tsayar da samuwarsa a duniya abinda zai tsaye da irin samar da ruwan sama da samar da abinci in an noma da 'ya'yan itatuwa da tsirar da auduga da za su yi sutura da shi da karafa da za su yi da samar da dukkan abin da ɗan yake bukata wannan ya shafi sunan Allah ar-Rahim shine mai hukuntawa li imdadil khalqi ga yi wa halitta madadi bi wa wujudihim da abin da zai tsayar da samuwarsa a duniya wa inna ma da tasmiyat tulhaƙi bi ko ko kalki bihi ka sani tasmiyatul khalqi ambatan halitta bihi da yana suna na arrahim jaza yana halatta ne majazan ta bangaren majazi abin halattawa la'annan majazan imdadi domin halaccin yin madadi ya sihu yana inganta fi haƙƙin cikin haƙƙin bayi sai a ce wane ya daɗa wa wane gida ko ya ƙara masa kuɗi ko ya ƙara masa sutura ba ana faɗa ba amma mai bayarwa hakika wane ne Allah ne to ta ɓangaren hakiki Allah ne ta ɓangaren majazi kuma ya halatta a jingina wa ‘yan adam yin madadi a junansu walizalika domin haka ne ma waje ba shukurul khalqi gode wa halitta ‘yan uwanka ‘yan adam yake zama wajibi a kanka alama wa sala ala idihim ga abin da ya sadu gabawa a hannunsu min ni'ami na ni'imomin Allah har ma manzo Allah yana cewa man lam yashkurin nas lam yashkurin Allah duk wanda baya gode wa mutane da suka masa alheri to baya gode wa Allah ko ya ce wa Allah ya gode Allah bai karba ba ka fara gode wa wanda ni'imar ta biyo ta hannunsa ta sadu gare ka kafin ka ce wa Allah ka gode ina fata an gane saboda me majazi ne Allah ne ya biyo da wannan arzikin ta hannunsu sannan suka baka to dole ka fara gode musu kafin ka ce wa Allah ka gode in ka ki gode musu da kayi wa Allah butulci shi ma baka gode masa baka balle a wannan hadisi ba Allah yana cewa wa anfiqu mimma lillahi allazi ataku ku ciyar daga dukiyar Allah ashe dukiyar ta Allah ce allazi atakum wanda ya baku wani kuma yana cewa wa an fi ko wa an fi kumin ma da alakun mustakalafi na fi ku ciyar daga abin da Allah ya sanya ku ababen halifantarwa a cikinsa dukiyoyin da suke hannunku ba naku ba ne na Allah ne ku halifofin Allah ne wajen ciyar da bayinsa mimma da alakun mustakalafi na fi daga abin da ya sanya ku ababen halifantarwa a cikinsa to a hakika Allah ne mai bayarwa amma a majazi wanda kyautar ta biyo ta hannunsa shi ne ya baka a ɓangaren majazi wakila aka ce al'awwali suna na farkon shi ne ar-rahman dalun alal in'ami duniyawi yana nuni ne ga ni'imtawar Allah a nan duniya wasani na biyun shi ne ar-rahimu shi kuma mai nuni ne alal in'ami ukurawi a bisa ni'imtawar Allah ta lahira shi ya sa ma malamanmu na wanda suke koya mana karatu na farko in an zo bismillah za a ce maka bismillah ina fara da sunan Allah arrahmani mai kyauta a duniya amma magamiya haka ake ce ko ko kuma ce mai kyauta a duniya ga mu'mine da kafirai kowa ma yana bawa arrahmanu kenan aka ce arrahimu mai kyauta a lahira amma ga mu'minai kadai ko wannan shine fassara ta farko da take fara zuwa ga tunanin wanda ake koyawa karatu to wannan yana ishara zuwa ga waccan fassara al'awwal na farko ar-rahmanu dalun alal in'am dunyawi yana nuna ga ni'imtawar Allah ta duniya wanda baya bambanta tsakanin mumini da kafiri da fasiki da mai da'a kowa ma yana bashi iya arzikin da ya raba ya ware masa a duniya wasani shi ko na biyu ar-rahimu alal in'amil ukhra yana nuni ne ga ni'imar Allah ta lahira an dai lahira ba zai ni'imta kafiri ba ko fasiki sai dai mumini wanda ya zo wa Allah da ayyukan alkhairi to wa alaihi akan wannan fassara da wannan ma'ana fa yahmilu yana daukan an ya kuna taqdimal awwal gabatarwan wato gabatarwan sunan farko ba sai da aka ce ar-rahmani ba sannan ar-rahim bismillahi sai da aka gabatar da arrahmani sannan aka aka jinkirta arrahimi to yana iya ɗaukuwa dalilin da yasa aka gabatar da na farkon arrahman bi taqaddumi muta'alliqihi fil wujudi saboda gabatuwar abin da yake ratayuwa da shi a cikin halitta a duniya din ba a bambanta tsakanin mumini da kafiri wajen kyauta tunda kuma sai da aka fara zuwa duniya kafin a je lahira shi ya sa a bismillah ma ka fara gabatar da ar-rahman sannan ar-rahim ya biyo baya yace wa ya tamilu kuma yana yana iya kunsa an ya kula min babi taraki an gabatar da ar-rahman ne a bismillah domin babun nan na taraki hauhawa daga mataki mafi kankanta zuwa mataki mafi ɗaukaka fil in'ami a cikin ni'imtawa din li'anna al-in'am ad-dunyawi domin ni'imtawar da Allah yake yi wa bayi a duniya dunal ukurawi bi kasirin koma bayan ni'imtawar Allah ta lahira ne bi kasirin da abu mai yawa ba za ma ka kwatanta ni'imar Allah ta duniya da ta lahira ba in domin mawdi'u sauti min aljannati gurbin ajiye bulala dan aljanna bulala fa bulalar kuma ta ado ce ba wai ana buƙatar sai ka doki doki da ita sannan ya yi tafiya ba a bulalar ta kwalliya ce ta ado ce to gurbin da ɗan aljanna zai ajiye bulalarsa inda za a yi ƙimarsa darajarsa kairu mina duniya wa mafiha shi ne mafi alheri daga duniya da abin da yake cikinta da za a yi ƙimar duk wani abu na duniya gidaje da motoci da dinare da azurfa da gonaki da feguna da dukkan abin da yake duniya a yi kimarsa a zo a ɗauko iya gwargwadon fegin nan da ake ajiye bulala faɗin inda bulala take kwantawa aljanna to ya fi duniya kima da abin da yake cikin wannan hadisi ne daga manzon Allah yana cewa inna mawdi'a saudi ahadikum khairun min ad-dunya wa ma fiha hakika gurbin ajiye bulalan ɗaya daga cikinku shi ne mafi alheri daga duniya da abin da yake cikinta amma kuma wa ma'ahaza duk da wannan yahudi li adna ahlal jannati Allah yana bayarwa ga mafi koma bayan yan aljanna zai ba shi kadarar duniya gwargwadon duniyan nan ashara maratin sau goma ana maganar gurbin bulalan aljanna ta fi duniya da abin da yake cikinta to duniyar ba guda ɗaya ba ce da muke ciki to wanda shi ne talakan aljanna wanda kowa ya fi shi girman gida da ni'imomi na aljanna shi ne za a ba shi duniyar nan kamar duniyar nan su goma amma fa ba wai wajen kima ba fa wajen faɗi da girma faɗin gidansa na aljanna kamar duniya sau goma amma irin wannan mutum gurbin bulalarsa inda zai ajiye bulalarsa a faɗin gidansa da ya kai duniya sau goma gurbin da zai ajiye bulalarsa kuma ya fi duniyar nan tamu da abin da yake ciki ba wai kimar gidansa ne goman duniya ba a'a faɗi da girman gidansa shine kamar faɗi da girman duniyan nan tamu sau goma amma shi ɗin ma gurbin da zai ajiye bulalarsa kawai to ya fi duniyar nan tamu da abin da yake cikinta to alhamdulillah shi da talaka